الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أين الله دي نوكي ننقوتا ترى كوغوما غوما tara ga watan jimada al'ula hijira manzon sallallahu alaihi wa sallam 1441 watan turawa muna biyar ga watan daya 2020 Allah ya sa mun shige ta cikin nasara Allah ya sa mana albarka abinda muka aikata na kurakurai kafin wannan shekara ta turawa da kuma kafin wannan shekara ta musulunci Allah ya kankare mana shi ya fi mana Allah sa wani shekarun da muke tungara a gabanmu Allah sa mu shige su da ayyuka na kwarai wanda Allah ya yarda da su yau za mu tashi akan darasi ne na goma sha ɗaya inda Imam Al-Albani ya magana akan alƙira'a karatu a cikin sha biyu to za mu tashi akan karatu na goma sha biyu alƙira'a karatu a cikin sallah mun ƙare magana akan adiyatul istiftahi na eh na sha biyu ne to za mu tashi akan darasi na goma sha biyu akan alƙira'a bacin mun ƙare darussa guda uku akan adiyatul istiftah ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول to idan manzon Allah ya gama addu'ar istiftahi wannan da ƴan mata suka gama karantawa yanzu da wanda maza suka karanta da duk ruwayoyin da muka karanta duk wanda ta zaba ka karanta guda ɗaya bayan ta kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ne mutsari da Allah fa yaqulu yana faɗi a cikin wannan tsarin nashi kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Dawud da Ibn Majah wa Daraqutni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ina neman tsarin Allah madaukakin sarki mina shaitanir rajim daga shaitan abin jefewa daga rahamar Allah min hamzihi daga shafar shi wacce take samu hauta ko take sa hauta wa nafihi da nafinsa shine wake-wake ya sa mutum ya zama to mai wake-wake ko ya zama to kamar mai shafa hima ta aljanu wa nafihi da kuma sa wake-waken shi kalmar hamzu da nafu da nafsu kamar su ne bakin kalmomi za ka fassara da ɗauko yake cewa amma hamza ko amma hamzuhu abinda ake nufi da hamzu shaitan min hamzihi fal mutad ana nufin muta wa amma nafsuhu abinda ake nufi da nafsihi fa shi'ru shine wake wake wa amma nafsuhu abinda aka ce nafsihi ana nufin fal kibru girman kai da haka kana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga shidan abin jefewa daga rahamar Allah min hamzihi daga tabin hauka da yake sawa wa nafihi da waƙe-waƙe wa nafihi da girman kai da kana roƙon Allah ya shiga tsakaninka da shidan irin shafa da ake samu ko bugun aljami da waye Allah ya tsare ka da wannan shine ma'ana hamzihi tunda yake cewa amal mutafahiya shibhul junun alladhi yakunu ma'ahu sah shine abin da yake kama da hauka wanda mutum ke faduwa kamar farfadiya summiya hamzan li'annahu ja'ala kan nakhsi wal ghamzi min ash-shaytan kamar wanda aka hankada ko aka tsikara wannan shi abin da ake kira da alhamzu da aka irin farfadiya ko tabin aljani kana neman Allah madaukakin sarki ya tsare ka lokacin da zaka fara sallah da bayan ka kare sallah din wa nafihi Allah ya tsare ka daga sharrin waƙe-waƙe sharrin mawaƙa da kuma fadawa cikin waƙe-waƙe din wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun fadararun mutane sune suke zama ɗan goyon bayan mawaka sune fans din su wa nafsihi kuma kana neman tsarin Allah ya tare ka daga girman kai yana hura wa mutum yana ji a jikinsa shi wani ne daga mutum yana kumbura yana takogo saboda yana da yaƙini duk wanda ya je lahira da ƙwayar zarra ta girman kai ba zai shiga aljanna ba sai an kone wannan gurin da girman kai ko da ƙwayar zarra aka same ka da shi a ranar gobe alƙiyama da aka sai manzo Allah yake neman tsari akan wadannan abubuwa guda guda uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokacin manzon Allah yana karawa akan akan wannan kamar da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito hadisin bi sanadin hasan fa yaqulu sai manzo Allah ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi na'am na'am ana ka ko na'am ni kuma ana wa wa nafsihi shine girman kai din wallahu alam wa kana ahyana yazidu fihi fa yaqulu a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi sauran duk ɗaya ne kenan min hamzihi wa nafihi wa nafsi da haka kenan a'udhiya kala ro muke da akwai kenan guda biyu ko ko kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi to manzon Allah duk sallar da zai bude sai ya mata wannan a'udhu billahi din yana daga cikin abin da ya kamata mu gyara a sallah kenan da haka idan muka zo sallah idan mutum ya gama addu'ar bude sallah galibi muna fara alhamdulillahi rabbil alamin to kafin fara alhamdulillahi rabbil alamin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai a'udhiya a cikin ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ثم يقرأ سنن كما ذن الله صلى الله عليه وسلم يكرنت بسم الله الرحمن الرحيم فإن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها أما بايا بيناتا yanzu a uzu kenan za a bayyana ta ko ba za a bayyana ta ba tunda sai an yi a uzu ake bismillah aka ce bismillah ba a bayyana ta domin babu aula a ce a uzu ma me ba a bayyana ta don haka wajibi ne idan ka zo za ka yi sallah bayan ka ƙare addu'ar buɗe sallah wadda ka zaɓa to a obi billahi min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim a zuciyarka sai kuma mutum ya buɗe da abin da zai zo mana a baya insha Allah ta'ala sai alqira'atu ayatan ayatan sai karatu a sallah yadda ake kuma karatu a sallah ana yi ne aya bayan aya daki da daki aya ɗaya daban aya ɗaya daban aya ɗaya daban haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke nasa karatu din thumma yaqra'u al-fatihata daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan yana cira ta aya ɗai ɗai ɗai ɗai umar kamar mai raka nake ji ba kai hada ba kana surutu bismillahir rahmanir rahim haka manzon Allah yake bude sallah zai faɗi bismillahir rahmanir rahim a boye thumma yaqifu sai ya tsaya thumma yaqulu sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu sai ya tsaya thumma yaqulu sannan ya ce الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ثم يقف نما سيطيع ثم يقول سنن يسي مالك يوم الدين مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة هكذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي كراتيشي هزوا كراتين السورة دي دام زيدي كبير دمالي كراتيكو haka karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ji kamar an ji dai ko aya daya bayan daya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadewa da ake na karatu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karatu shi daki daki daki daki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu shi وكذلك كانت قراءته كلها haka nan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake baki ɗayan shi yaqifu ala ru'usil ayi yana tsayawa a ƙarshen ayoyi ine kalmar ra'su da da tana cikin zawatul abbad a larabci kalmar ra'su da me ar ra'su kai ko na'am kuma ar ra'su tana nufin farko haka na ar ra'su tana nufin ƙarshe inna allaha yab'athu li hadhihi al umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra dinaha yace Allah yana tayarwa ga wannan al'umma ala ra'ati kulli mi'ati sana a farkon kowace shekara ɗari man yujaddidu laha amra dinaha wanda zai jaddada mata ƙarshen al'amarinta to malamai da suka zo kan magana akan mujaddid waye mujaddid sun fara tun daga al-mujaddidul awwal har zuwa mujaddid na ƙarni na goma sha uku yanzu na sha hudu da zamu shiga za a fidda waye ya kamata ya zama to mujaddid na wannan karnin na goma sha hudu da ya wuce to suka ce sharaɗi ne ya rayu cikin karnin ya tsallaka karni na gaba da yan shekaru da haka wanda ya zama to mujaddid na karni na farko shine suka ce Umar ibn Abdul Aziz shine ya rayuwa a karni na farko ya she mutu shekara ta ɗari da uku da haka shine zama to mujaddid kaulan wahid dukkan malamai da suke magana akan mujaddid shine sun ce mujaddidi na karni na farko sauran kuma sun yi magana waye na biyu waye na uku waye na hudu waye na biyar har zuwa mujaddid na karni na goma sha hudu yanzu zamu shigo na goma sha biyar abin da ya jamu dai rukusul ayi karshen ayoyi da haka yana nufin farko ra'asu yana nufin karshe amma anan me take nufi kenan karshe ko da haka yaqifu ala ru'usil ayi yana tsayawa a karshen ayoyi wala yasiluha bima ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya hada ta da ayat da take bayanta haka nan tamamur razi da ibnu abi daud sarwato a cikin masahib kitabul masahib wa kana taratan yaqra'uha wani lokacin maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ta maliki yawmiddin sai ya karanta ta maliki yawmiddin me bambancin nan maliki yaumiddin nan kuma sai ce maliki yaumiddin madda ko ko ka ce maliki yaumiddin riwayar hafs ko ka ce maliki yaumiddin ita ce riwayar warshi da haka kowace ta karanta yayi daidai wannan nuna maka kenan a har a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta da wannan qira'ar wani lokaci ya karanta kenan da wannan qira'ar in dai ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana karanta ta wa kana taratan yaqra'uha maliki yawmiddin madadin maliki yawmiddin sai an darasi na gaba yake ta rukuniyatul fatiha wa fada'iliha kasancewar fatiha rukuni a sallah da kuma falalar karanta suratul fatiha abin da yake nufi da rukuni shine abin da dole sai ya zo a sallah in aka bangare shi an bangare sallah in an rasa shi an rasa sallah to dalilan da suka sa fatiha ta zama to rukuni a sallah da kuma falalar da suratul fatiha take da akwai sai ce wa kana yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana girmama al'amarin wannan sura wace sura kenan suratul fatiha ya sa alif da lam to wace irin alif da lam ce na ma'arifa ce na'am aliful ma'arifa ai suna da yawa wace ce wadda daga ciki me yasa ya sa mata alif da lam na alif da lam kala kala ce akwai al al ma'arifa ko akwai ashamsiya ko babu laifi a wajen malaman qur'ani ko akwai alkamariya to haka ne akwai alif da lam wanda take istighraq al-zil wannan ko fa lil ahad zihni ko tana kusa da kwakwalwar mu me aka yi zance dab da kwakwalwar mu magana ce akan fatiha dan haka dai maka alif da lam din abin da yake dab da kwakwalwar ka bai nisa da kwakwalwar ka ba shi aka dawo maka da shi ba wata sura da aka yi magana akan ta banda suratul fatiha wa kana yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura fakana ya kulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari da muslim la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitabi fasaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata babu sallah liman la yaqra'u fiha ga wanda baya karantawa a cikinta bi fatihatul kitabi da suratul fatiha fasa'ida da abin da ya doro akan suratul fatiha da take da tunda manzon Allah ya ce babu sallah kenan ana da zabi a karanta ko kar a karanta na dole ne a karanta ta tunda ya zamanto dole a karanta ta kenan rukuni shi in ka bangare shi ka bangare sallah in ka bata ka ta bata sallah dan haka wajibi ne a sallah sai an samu suratul fatiha la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitabi babu sallah ga wanda bai karanta ba cikin wannan sallar da suratul fatiha fasa'ida da abin da ya doro akan suratul fatiha shine bayan an karanta suratul fatiha a samu wani abu da ya doro a karanta akan shi na ayoyin alqur'ani wannan wajibi ne haka na kuma hadisi da imam zara qutni ya rawaito ibn hibban ya inganta wannan hadisi cikin lafazin su suke cewa la tujzi'u salatun sallah bata wadatarwa la yuqra'u la yaqra'u ar-rajulu fiha wadda mutum bai karanta ba cikin ta bi fatihatil kitabi da suratul fatiha la tabi'u salatun sallah ba ta wadatarwa la yaqra'u ar-rajulu fiha wacce mutum bai karanta ba cikin ta ko baya karantawa cikin ta bi fatihatil kitabi da suratul fatiha duk sallar da mutum bai karanta suratul fatiha ba to ita ma wannan sallar ba ta zama to ingantacciya ba kuma kowa ya yi wannan sallar wa taratan ya kulu wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi game da muslim ya rawaito da abu awana da kuma abu awana waye abu awana waye abu awana wanda littafi ne na abu awana al-mustakhraj me muka ce akan al-mustakhraj al-mustakhraj ala sahihi muslim ko na'am me muka ce tsarin al-mustakhraj eh bayanin naka haka yake amma kamar kaɗan rikita shi kaɗan almustakarar kamar da muka ce shine wani malami ya rubuta hadisi kai kuma sai ka zo ka samo isnadai irin na wannan hadisin amma ta hanya daban za ku ciki akan sahabi ɗaya amma hanyar da ya biyo zo ga wannan sahabin ba ita ce hanyar da ka biyo ka zo ga wannan sahabin ba dan naka littafin ya zama shaida da ƙarin ƙarfi akan wancan littafi to a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salatan wanda yi wata sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bai karanta suratul fatiha a cikin wannan sallar ba fa hiya khidajun hiya khidajun khidajun hiya khidajun ghairu tamam duk wanda ya sallah bai karanta suratul fatiha ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tauyayya ce tauyayya ce tauyayya ce sai ya ce ai ghairu tamam wannan sallar ba ta cike ba wataƙil za mu samu dalilin da zai iya sawa a karanta suratul fatiha ko a yi sallah ba tare da fatiha ta cika ba in wannan dalilin ya zo duk da haka sallah ba za ta kai lada da cikar wanda ya karanta suratul fatiha ba in kuma ganganci ne da ƙin neman ilimi ya sa ka yi sallah babu fatiha gyararriya to wannan sallar akwai abin ruwa a cikinta fa hiya khidaju wannan sallar toyayya ce al khidaj ibn asir yace abinda ake nufi da al-khidaj yace ai an-nuqsan shine tawaya yuqalu ana cewa khadajatin naqa idza alqat waladaha qabla awanihi wa in kana tamamul khalq idan balarabe yace khadajatin naqa ita dai asalin kalmar da manzon Allah ya amfani da ita taguwa khadajat ina ce idan ta haifar da dan da yake cikin ta kafin watannin haihuwan su cika wa in kana tamamul khalq ko da kamannin sun cika halittarsa komai ta fita amma wata tara ne take yi ta haihu a wata bakwai to wannan abin shine abin da balarabe ke cewa khadajatin na wa akhdajathu in kuma aka ce akhdajathu ai idza waladatu naqisul khalqi wa in kana li tamamil hamli in kuma balarabe ya sa alif a farkon kalmar akhdajat can khadajat nan kuma akhdajat shi ne yace idan ta haife shi naqisul khalqi amma akwai wani abu da aka cire a halittar shi ko da ido daya ko da kafafu uku ko da kunne daya ko an yanke masa menene wani bangare na jikin shi wani wannan barakar da ake samu to akan sai akhdajat idan ta haife shi da irin wannan barakar ko da irin wannan tawayar wa in kana li tamamil hamli ko da lokacin haihuwar ya cika da haka da fassara ta farko ne da fassara ta biyu duka suna nufin mai tawaya can an rage watannin haihuwa nan kuma an rage kamannin abin haihuwa din da haka to manzo Allah ce duk sallar da aka yi babu Fatiha a cikin ta to wannan sallar tawayyiya ce wannan sallar tawayyiya ce wannan sallar tawayyiya ce har yanzu dai wannan hadisin yana nuna maka kenan wajibi ne in kana so sallar ka ta zanto cikakkiya a samu suratul Fatiha a cikin ta wa yaqul haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi kamar da Muslim ya rawaito da Abu Awana wa Malik da kuma Malik mun san muslim mun san abu awana kuma ina fata mun san malik ko waye malik malik ibn anas ko ko a ce imamu malik a cikin littafin shi al-muwatta to ita kuma nan zai fara magana ne akan falala da suratul fatiha da haka dai mun samu dalilai a ba da suke nuna mana suratul fatiha wajibi ce a sallah ko dai a ce sallar ba za ta wadatar ba ko a ce babu sallar ko kuma sallar tauyayya ce ga duk wanda bai suratul fatiha ba nan kuma menene fadar suratul fatiha sai ce qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki mai albarka da daukaka ya ce a cikin alqur'ani kenan eh qala Allahu tabaraka wa ta'ala قسمت الصلاة قسمت الصلاة نعم ya zama hadisul qudusi kenan hadisin da Allah ke magana a cikin shi da kanshi da hadisin da Allah ya yi magana a cikin shi to hadisul qudusi ne wanda kuma aka ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zama hadisun nabawi ko na'am qala Allah tabaraka wa ta'ala qassamtu salata na raba sallah yani al-fatiha yana nufin suratul fatiha daga nan malamai suka ce kenan daga cikin sunayen suratul fatiha akwai as-salatu da kan kana jera sunan suratul fatiha kace mata al-fatiha kace mata sab'ul masani ka iya ƙara ce mata as-salatu ka iya ce mata ar-rafiya ka iya ce mata ash-shafiya da sauran dai suna da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to mun raba ko na raba suratul fatiha baini wa baina abdi nisfaini tsakanina da bawa na zuwa gida biyu suratul fatiha na tsaga ta gida biyu na ɗauki rabi na barwa bawa na rabi kaga wannan isa falala kenan abinda kuka raba kai da ubangiji ya isa falala tare kuma ya gaya maka ce ana azana shuraka'i an shirki idan shirka ce da sabo ce to ba a tarayya da shi amma akan falala fa in ya ga dama sai ya shigo da kai don ka samu albarka ka samu wannan falala ɗin sai ce to anan ya yarda suratul fatiha kai da shi ko raba ta don ka samu albarka da take cikin suratul fatiha sai ce baini wa baina abdi nisfaini fa nisfu hali wa nisfu hali abdi yace rabinta nawa ne wa nisfu hali abdi rabinta na bawa ne wa li abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da ya roƙa haka Allah ya faɗa a cikin hadisul qudus wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'u ku karanta mana yaqulu al-abd bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin farkon suratul fatiha ko godiya ta tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu to idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin يقول الله تعالى شيكما الله سيتي حمدني عبدي باوانا يقول lokacin da kace alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce da mala'ikun da suke tare da shi hamadani abdi ga wani bawa na can yana godiya a gare ni wa yaqulu al abd bawa zai ce arrahman arrahim lokacin da kace arrahman mai rahama ar-rahim mai jin kai gamammiyar rahama gamamman jin kai ga masu imani sai Allah madaukakin sarki ya ce asna alayya abdi bawa na yayi kirari ko yayi yabo a gare ni kalmar sana'u tana nufin yabo ko tana nufin kirari Allah masu surutu nan su dan hakuri masu surutun nan ko dai a fidda su ko kuma lalle Allah su yi silence asna alayya abdi sai Allah madaukakin sarki ya ce bawa na yayi rabo yabo a gare ni ko yayi kirari a gare ni wa yaqulu al-abd bawa zai ce maliki yawmiddin mai mulki yawmiddin na ranar sakamako ranar alkiyama kenan liman al-mulku al-yawm dan Allah zai ce liman al-mulku al-yawm ko waye mai mulki a wannan ranar to Allah da kanshi yace maliki yawmiddin shine mai mulkin ranar sakamako ko maliki yawmiddin mai mulkar ranar sakamako ya ƙudu Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni ya girmama ni kaga duk kirari ne kan ubangiji da girmamawa da yabo alhamdulillah zai ce hamadani nan ya ce asna alayya abdi nan da ce majjadani abdi ya ƙudu al-abd bawa da zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kuma kai muke neman agajin shi iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kalmar iyaka tana cikin huruful asli ko kalimatul hasr masu iyakance abu iyaka abin da ka ambata bayan shi to shi kadai ne da faɗa cikin abin da ka ambata iyaka na abudu bauta kai kadai muke wa wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman agajin shi wannan kamar alƙawari ne kenan bacin ka gama wa Allah kirari sai ka ce Allah ba wanda zan bauta ma sai kai kadai ba kuma wanda zan nemi agajin sa shi shi kadai qala sai Allah sai fa hadihi baini wa baina abdi Allah da ce fa hadhihi baini wa baina abdi wannan tsakani na ne da bawana kamar alƙawari ta dauka Allah na ma alƙawarin babu wanda zan bautawa sai kai kadai sai Allah ce wannan tsakani na da kai in ka cika alƙawarin da ka dauka ni kuma zan cika ma abin da ka roƙa a baya in ka karya to Allah ba zai cika ba tunda alƙawari ne tsakanin kai da iyaka na abu kai kadai muke bautawa da haka wannan iyaka na abu din shine wajibi ne kowa sai ya karanci tauhidi ya san menene tauhidi me ya dace na haƙƙin Allah madaukakin sarki kan sunayen shi kan sifofin shi kan ayyukan shi da kuma abubuwan da ya cancanta da su na bauta to kar ka sa kowa a cikin shi duk abin da yake bauta ce ba a sa kowa a cikin shi sai Allah ya ɗauki ibada kwaya ɗaya sai ya haɗa ta a ƙarƙashin su iyaka na abudu wa iyaka na sa'i al-isti'ana ita ma bauta ce to ya zama to babu wanda zaka nemi agajin shi sai Allah madaukakin sarki na yake nufi da agaji shine neman taimakon da babu wanda zai iya taimakawa a daidai lokacin sai Allah madaukakin sarki don ka nemi agajin kowa a daidai gurin shirka ce ka taho a mota a guje 160 kan ka an kara sai kaga tayoyin gaban ka har sun tafi za su fada masarar kasa akwai wanda zai rike ta motar a wannan lokacin to a lokacin duk wanda ka ambata a daidai lokacin shirka ne in ba Allah madaukakin sarki ba dan ba wanda yake sai rike motar a daidai wannan lokacin da haka da ka sake ta kana duba rami a gaban ka kawai inna lillahi ita ce ya kamata ta fado bakin ka ko duk wani abu da ake yaban Allah madaukakin sarki da shi duk wanda ka ambata a daidai lokacin shirka kuma gurin mutuwa za a da aka ka ambata ka yi shirka ka mutu shi yasa shehunne da sauran mutane su ji tsoron Allah madaukakin sarki su mai da mutane su hada su da Allah za a ga tsohuwa ta yi tuntube ta tafi za ta faɗi ba wanda isa ya kare faɗuwa a lokacin banda Allah ya ka za su yi maka amadu tijjani ko shehu ko taimaka ya ka faɗi sunan wani kakanta ko sunan wani kaza duk shirka ce a daidai wannan lokacin dan ba wanda isa ya hana faɗuwa daidai lokacin sai Allah da haka wajibi ne a gurin a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna cikin jirgin ruwa jirgin ya dare katakwayen sai bangare ko ina babu wanda isa ya hana halaka a lokacin in banda Allah madaukakin sarki to duk wanda ya kama shehu a lokacin ya halaka duk wanda ya ambaci shehu a lokacin ya halaka dan shehu bai isa ya magana abin ba shi yasa wancan satin da ce na yi magana akan karanta littattafai na hausa suna taimakawa wajen buɗe kwakwalen mutum da wasu darussan ko akwai kuma littattafan da in ka karanta akwai shirka a cikin su wani lokaci aka ce ana zaune da shehu usman dan kodiyo a majalisa sai aka ga yana haka yana matse hannun rigar shi ina ji za ku iya tunan sunan littafi yana haka yana matse hannun rigar shi a majalisa sai abokan suke tambaye shi ne ne sai yake cewa wani ne ya yi haɗari a jirgin ruwa sai ya ce shehu sai na ji sai na meka hannu sai na tsamo shi shi ne hannun riga ta ya ji haka duka ƙarya ce kuma aka wa shehu ƙarya wani ruwan wai na naija delta ko ruwan kogin lokoja ko kogin mali ko na kogi akwai kogi da a sakwata da suna da shi a sakwata suna shi yankin gumi to a yanzu daga sakkwata zuwa gumi ya dawo zamfara yanzu daga sakkwata zuwa zamfara kaga ya tafiya da ni to yana ciki za ka ga duk an karanta tun muna firamare muke karanta shi to amma hadar yanzu kaga ana sa ma a cikin kwakwalwarka idan ka ambaci shehu zai iya meka hannu cikin teku ya tsamo ka kaga akwai sharri a cikin shi to lokacin da jirgin ka ya zo ƙwarewa ka kira shehu ba za ka ankara ba sai ka je lahira kuma ka ji lahira da laifin da Allah madaukakin sarki bai taba gafartawa za ka je da shi da haka a gurin abin da ya dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta arna da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an je gurin da ba wanda zai iya tasiri Allah kadai suke tambayan muta idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in suka hau jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa ta kada sun san dukariya ce da lata da uzza da manata ba wanda zai iya magani da haka da an je wannan gurin sai su aje duk waɗancan gumakan sai su koma Allah na gaskiya ne suke kira sai Allah ce falamma najahum ila albarri idan hum shirku sai an tsayarkar da su an dawo da su kan tudu sun ji su dam sun tada kasa sai kuma su fara ambatan abokan shirkus to kaga inda arna na da suka fi ne yanzu wayo su lokacin da ake kan haɗari ne su koma ga Allah mu kuma nan lokacin da ake haɗari ne a cire ka daga hannun Allah madaukakin sarki to shi yasa wajibi ne mutane sai sun san menene tauhidi ko me dace da Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman agaji shi abin da muke kira agaji shine duk wanda ba abin da zai iya takura ma ko aifa na maka lokacin sai Allah to in ka kira shi a lokacin wannan abin ya zama shirka mutum ya ɗaga takofi ya cira sama zai tsara yanzu ka kirawo malamin ka ko ka kirawo annabi akwai wanda zai iya tasiri a gurin babu wanda zai iya tasiri sai Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah da balaraban kauye ya rutsa shi a gindin bishiya yana bacci ya rataye takofin shi sahabbai sun koma can gefe dan kar su tada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin sai zo zare takofin ya rike ya tsaya akan manzon Allah ya tashi shi ga takwabin ya tsare tsirara ko sabai sun taho da gudu kan su kara su ya tsara ta sai ce masu wa zai kare ka inda an ya kwala ihu ku taho kan a taho an riga an yi barnar ko to amma da yake imanin manzon Allah da tauhidin sa baya girgizawa sai ce Allah yana faɗin Allah kuma Allah ya yi aiki shi takwabin tuni da hannun shi ya yi karkarwa ya kwace daga hannun shi ya kwace kaga tsamin imani kenan duk wanda ya imani da Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in dai ka bi tsoron Allah to kada da mafita a wajen Allah madaukakin sarki kuma kaddara da aka sara ma ka mutu ai ba za ka da ba ka ce to ai malam ka ce Allah zai babu makarajan ni ga an sare ni na mutu sai ka je kabarin ka za ka tadda me amfanin taka wallahi a daidai wannan lokaci ka zo kana gabar karshe ka faɗi kalmar imani ka mutu shi ne man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah da kalal janna tunda ita kalmar da za ka faɗa kalma ce ta imani da ka yana faɗi takofin ya kwaci manzon Allah ɗauki takofin shi kuma ya ga takofin ta dawo hannun manzon Allah da arni a gaban manzon Allah kuma kewaye da shi ga sahabbai ya tafi kuma zai kwace ya ce ina da yakinin ba ta rama cuta da cuta manzan Allah shi ke ka wannan ita ce shi kuma abin da ya sa ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a gurin su duka biyun sun ci riba shi manzan Allah dama imanin sa ba zai taba rauni ba ba zai taba yin kasa ba to ya tabbatar ma da imani ga yadda ake rikon shi ake renan shi kai ma in ka fada to Allah ake neman agaji a daidai wannan lokaci iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ce to wannan tsakanina da bawa ne alkawari ne tsakanina da bawa ne sai ce wali abdi ma ta'an bawa na yana da abin da ya roka da haka in ka cika wannan alkawarin duk abin da zaka roka shi kuma Allah madaukakin sarki zai baka ya kula abdu sai bawa ya ci gaba da faɗi a cikin suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici wannan addu'a ce ihdinas siratal mustaqim ka dora mu akan tafarki madaidaici wanne ne tafarki madaidaici sai ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su Allah ya fassara waɗanda ya ni'ima a gare su din cikin suratul nisa'i ko wa man yuti illaha war rasul ko farkon ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا to fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan zai samu kansa cikin wanda Allah ya yi ni'ima a gare su waye Allah ya yi ni'ima a gare su yace annabawa ne da siddiqai da shahidai da salihan bayi to in dai mutum ya cika wancan alƙawarin to Allah zai hada shi da taron waɗannan al'umma din a ranar lahira ka je ka ga annabawa nan kuna majalisa da ga siddiƙai nan irin suna na Maryam irin su Abubakar Siddiq kai ka tabbatar Allah da labarin yayi daidai wa shuhada irin su Hamza ibn Abdul Muttalib irin su Mus'ab ibn Umar irin su Al-Abbas a irin su bafar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ja'far ibn Abi Talib dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan manya manyan shahidan ka gansu ga su su aka ba ga maka salihan bayi da suka zo bayan shi tun daga a'immatul mazahib malaman hadisi sai Imam Bukhari Imam Muslim da izinin Allah ka ganshi ga sunan kuna tare da su da izinin Allah ka san tafiya ta yi kyau mu kuma za ta yi kyau da izinin Allah madaukakin sarki da haka to kana ga Allah ka hada ni da wanda kai ni'ima a gare su غير المغضوب عليهم ba wanda kai fishi da su ba shi ma Allah madaukakin sarki ya fassara da cewa yahudawa ne fa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana to غير المغضوب alaihim wanda Allah ya fishi da su sune yahudawa wala dallin banda batattu Allah madaukakin sarki ya fassara da cewa sune nasara saboda su ne suke aiki ba tare da shari'a ba in kuma shari'a tana nan jirkita ta ba yadda shari'a ta faɗa ba قال sai Allah madaukakin sarki yace fa haula idi abdi waɗannan na bawa na ne tun daga ihdinas siratal mustaqim shiga da mutafarki madaidaici tafarki waɗanda kai ni'ima a gare su banda wanda ke rishi a kan su banda batattu sai ce fa haula idi abdi waɗannan na bawa na ne wani abdi ma sa'al bawa na yana da abin da zai roƙa to kullum ka tsaya sallah ko ka karanta fatiha za su yi wannan tattaunawar da ubangiji lalle wannan ya isa suratul fatiha a matsayin falala eh tattaunawa ce tsakanin bawa da ubangiji shi yasa aka ce idan bawa ya tsaya zai yi sallah to ubangijin sa yana fuskantar shi da ba ka ce kar ka waiwaya hagu ko ka waiwaya dama da ka waiwaya hagu ko ka waiwaya dama sai Allah dauke kai shi saboda wannan lokacin da kake karanta fatiha an sa ubangiji ke baka alhamdulillahi rabbil alamin yana cewa alhamdulillah الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين الذي في القول مكاننا لك إياك نعبد وإياك نستعين على الأولين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai ce wannan na bawana ne addu'o'in nan kuma bawana yana da abin da ya roƙa da haka kullum ka roƙi Allah ya tsira ka akan tafarki madaidaici Allah ya ce ya baka lalle wannan ya isar ma falala ka roƙi Allah sau goma sha bakwai Allah ya baka sau goma sha bakwai a kowace rana lalle ya isa falala tsakanin bawa da bawa a tsakanin bawa da ubangijin shi nan kuma ina ga shine karshen inda za mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya kwane mu da shi wanda yake ya zama to akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin ga tambayoyi an bani da farhaka Allah gafarta malam dan Allah ina neman addu'ar yan uwa ina fama da wata larura Allah ya yi mini da sauran musulmi baki ɗaya da haka to ƴan uwa da Allah suna neman addu'ar wanda suka rubuta wannan takarda suna fama da larura ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi musu Allah ya sa ta zama to jarabawa da za su samu lada su cinye ta ubangiji in masu halin damuwa da halin lafiya na kayi ubangiji Allah ya janye musu Allah ya yaye musu haka nan dai baiwar Allah da muka faɗa addu'a ta masallacin kofar arewa take fama da idanunta muna fama ubangiji Allah ya yi mata Allah ya bata lafiya Allah ya bata ikon cin wannan jarabawa da assalamu alaikum rahmatullah yadda Allah ya kawo malam lafiya Allah ya maida malam gida lafiya amin summa amin kamar da ita ma ta rubuta malam tambaya ta shine ko ya rubuta malam menene hukuncin mai yin sallah a wajen masallaci alhali kuma cikin masallaci alhali cikin masallaci kuma akwai space da yawa akwai wuri da yawa kenan wajen sahu biyu wanda ba kowa a wannan sahu assalamu alaikum warahmatullah to duk wanda yake sallah ba tare da ya shiga cikin sahu ba yana da barazanar sallar su ba ta karbu ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi da sallah a cikin masallaci ne da yaji sai wani mutum tilo a bayan shi yace kai ya aka yi baka fada cikin sahu ba sai yace gaggawa na yi ruku'u saboda kan sallah ta wuce ni ko kuma da haka sai yake ba mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam labari nayi gaggawa ne nayi ruku tun kafin in shiga cikin sahu sai manzo Allah ya ce mishi zadaka Allahu hifsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwadayi a ayyukan alkhairi wala ta'ud amma kar ka maimaita da haka daga yau in ya kara maimaitawa da sallah ko babu haka sama da man suka karanta wala ta'ud idan an mata wasali kamar haka ta'un zamma da kuma dauri akan dal wala ta'ud to karka maimaita wata riwayar kuma a'a zadaka Allahu hirsan wala ta'udda kalmar ɗaya ce can ya aka mata wasalin fataha aka sake ainu ta maimakon ayi dauri aka yi mata shadda da fataha zadaka Allahu hirsan wala ta'udda Allah ya ƙara ma kwaɗayi akan ayyukan alkhairi wala ta'udda amma karka kirga da ita an same ta ko ba a samu ba ba a samu wata da an ce mashi wala ta'udda wata riwaya kuma zadaka Allahu hirsan wala ta'adu maimakon zamma a daure a ƙarshe aka yi zamma a ƙarshe wala ta'adu Allah ya ƙara ma gaggawa a kan ayyukan alkhairi wala ta'adu amma kar ka yi sauri idan ka shigo masallaci da haka idan sauri ne yasa za ka tsaya a wajen masallaci ko kanda to duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wala ta'adu wala ta'udda wala ta'ud ko karka maimaita ko karka kirda ita ko karka yi gaggawa sannan shi in ka taho masallaci liman na cikin sallah fa tuha wa antum bi sakinati wal waqari fama adrakum fa sallaytum wa ma fatakum fa atimu in kun taho zuwa ga sallah liman na cikin sallah sai manzo Allah ya ce ku taho cikin nutsuwa da kuma kamun abin da kuka samu ku sallata wanda ya kukuce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ci koshi dan haka ba a sallah a wajen masallaci ba a sallah ba tare ga an liƙa da cikin sahu ba wallahu ta'ala alam salam Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi amin malam tambayar a nan shi ne wajen karanta sura a bayan aya ko a bayan fatiha a lokacin tahajjud limamai sukan karanta wata ayar haɗe da wata ayar saboda a sauke a cikin lokaci shi ne da hukuncin haka wannan baya bata sallah insha Allah ta'ala amma dai abin da ake so shine karatun daki da daki inda kuma limamai za su rike ka su yi irin wancan karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ga da an gajiya matuƙa da gaske amma lokacin nishadin karatun da kuma haɗewar da suke da kuma canjin murya da ake samu da kuma rerawar da limamai suke in sun tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake sa a iya natsuwar a yi sallar kuma a jure gobe a sake dawa wallahu ta'ala alam manzo Allah ne kadai zai maka izu shida aya ɗaya bayan aya kuma gobe ka da na ji shi kadai ne zai iya yi mana sannan ka baka dauke bakara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kowace yana cirawa yana tsayawa yana cira yana tsayawa kuma in yazo ayar addu'a sai ya tsaya sai ya addu'a in yazo ayar neman tsari sai ya tsaya neman tsari a gurin to ba za a samu wannan izu shida da ake da bukata ba wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya da ilimi mai albarka amin Allah ya kara mana baki daya shin ya ya sallar mutumin da ya yi sallah amma bai san fassarar surar da ya karanta ba insha Allah mun sallar da lafiya kalau mazo ya karanta surar daidai da daidai alqur'ani shine kadai abin da ake karantawa ba tare da an san fassarar shi ba sannan a samu lada goma akan kowane harafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an